واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله لقد أجمعت الأمة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم فإنه كافر يجب قتله ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من صب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال وقد حكى الإجماع وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل كما أن حد من صب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن صب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راوية أحد الأئمة الأعلام أجمع المسلمون على أن من صب الله أو صب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من الأنبياء عز وجل وقا عز وجل أنه كافر بذلك إجماعا وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله قال الخطابي لا أعلم أحدا لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله وقال محمد بن بن سهنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو المتنقص في شأنه أنه كافر والوعيد جار عليه بعذاب بعذاب الله تعالى له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر ومن شك في من شك في كفره وعذابه أنه كافر أيضا وتحرير القول كما قال العلماء أن الصاب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راوية وغيره وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة قلت وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da tallafinsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi ya ɗora shi kan daidai shine cikakken shiryayye ya Allah muna roƙonka shiryar duniya da lahira wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa da matan shi da 'ya'yan shi da sahabban shi kai har ma da waɗanda suka biyo bayan waɗannan da kyautatawa da addini mai kyau da tauhidi da aƙida da sunna har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku 'yan uwana masu albarka wannan ita ne hutubar mu ta tara daga cikin jeren gero hutubobi da muka yi muku alkawari cewa za mu zo da su dangane da hukuncin da aka yanke wa abdul jabbar dangane da zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da aibanta shi da yayi a wurare mabambanta a kuma mukamai mabambanta a munasabobi mabambanta wannan dalilin yasa muka ce ya dace kuma ya cancanta ya kamata mu ja hankalin junanmu dangane da matsayin wannan babban bawa na Allah wanda Allah bai taɓa yin kamarsa a wannan duniyar ba mun yi hutubobi tun daga na ɗaya har zuwa ta takwas wanda duk wanda ya ji wannan ta yau bai haɗa da waɗancan guda takwas ba to lalle akwai yiwuwar ba zai iya adalci cikin duk maganganun da muka faɗa ba yana da kyau ka ji ta yau kuma ka yi ƙoƙari ka saurari waɗancan guda takwas in kuma duk kana nan aka yi to shi ma ba laifi ka sake yin bita domin ka ƙara tabbatar da abubuwan da muka faɗa da darajojin annabi da mutuncin addinin musulunci da mutuncin sahabbai da mutuncin alkur'ani da darajar sunna da martabar addini da dai shauransu yau ita ce huɗuba ta ƙarshe insha Allahu ta'ala ta kuma za ta yi magana akan hukuncin wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya aibanta manzon Allah ko ya nakasta manzan Allah ma'ana ya tauye wani abu daga cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sufantu da shi ko kuma Allah ya faɗa akan shi me ya hukunce shi to za mu ji abubuwan da malamai suka haɗu a kai da kuma inda aka samu saɓani ko kuma inda aka samu tattaunawar ilimi tsakanin malamai malamai dai suka ce kaf gaba ɗayan al'ummar musulmi sun haɗu akan cewa duk wanda ya zagi annabi Muhammad ko kuma ya ci mutuncinsa ko ya aibanta shi wannan kafiri ne kai tsaye ba tare da wani kwantar da kai ba kuma an rawaito ijma'i da yawa a gurin malamai ma'abota ilimi dangane da wannan magana shekul islam ibn taymiyyat al-harrani a cikin asarimul maslulu ala shatimin rasuli ya ainihin wato yi magana mai zafi dangane da wanda ya zagi annabi muhammad yace wannan ita ce mashaba akan duk wani musulmi gaba ɗaya malamai wannan mazhabar su ce haka ibnul munzir ya faɗa cewa malamai sun haɗu akan cewa duk gaba ɗaya malamai sun haɗu akan cewa lalle wanda ya taɓa ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin sahi ne kawai a kashe shi wanda ya karfafi wannan magana kuma ya tafi da akanta akwai maliku da kuma laisu dan sa'adu da ahmad ibnu hanbal da ishaq dan rahawaihi ana cewa dan rahawaihi amma malamai suka ce ana so a narkar da sunan ya koma dan rawiya domin waihi din malamai suka ce yare ne na farisanci wanda ma'anarsa kuma yana fassaruwa zuwa ga kururuwar shedan da haka suka ce maimakon a ce dan rahawaihi sai a ce dan rawiya sai a narkar da wannan ya'un din da wannan ha'un din sai ya zamanto ya zama rawiya maimakon rahawaihi ma'ana ya'un din da ha'un din su fita sai a narke ta da ainihin wato a wannan shidda da za a sa don haka ishaqa ɗan rawiya ya tabbatar da cewa lallai wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kafiri ne kuma wajibi ne hukuma ta kama shi ta kashe shi kuma wannan shi ne mazhabar shafi'i Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi an rawaito wato a imam shafi'i ya rawaito daga abubakar alfarisi daga cikin sahabbai ko kuma ɗaliban imamu shafi'i cewa malamai sun haɗu akan cewa lallai duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe shi haka nan kuma ɗaya daga cikin ainihin wato malamai ɗalibi ne shi ma na imamu shafi'i ya rawaito wannan magana to sannan suka ce haka duk wanda ya zagi waninsa kuma to shi bai kai a kashe shi ba amma za a masa bulali za a tsutsuge shi bulali a bulalin ne nan ma aka samu saɓani idan mutum ya zagi wani mutum mai daraja kamar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wani daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda an shaidai da cewa mutumin arziki ne to malaman sun yi saɓani akan shi za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba wasu suka ce idan ya zage shi ne da niyyar ya fitar da shi cewa babu shi a tarihin musulunci kuma ƙarya ne ba a taɓa yin wani mutum mai suna wala sahabi ba ya ce to su ma suka ce wannan hukuncin sa kisa ne domin yana so ya ƙaryata wani abu ne na annabi muhammadu da ya tabbatar saboda manzo Allah ya ambata waɗannan sahabbai a wasu gurare da yawa sannan a dunkule kuma ya faɗe su jumlatan ya kuma faɗe su tafsilan to in mutum ya zo ya soki wani sahabi ko ya zage shi da niyyar ya kore shi a cikin addinin musulunci malamai suka ce shi ma kashe shi za a yi amma idan ya yarda akwai sahabin ya yarda lalle an yi wani mutum mai suna abu huraira ko abubakar ko umar kuma yana da mahalli a addinin musulunci amma saboda wata ƙiyayyarsa da shi ya zage shi ko wata fahimta da yake da ita mummuna kuma an mar tambihi bai fahimta ba ko ya ƙiya fahimta ko ya fahimta ya ƙi yarda sai ya zage shi amma ya yarda akwai shi bai ƙaryata samuwarsa ba suka ce wannan za a mar bulali to a bulalin ne aka samu saɓani wasu ka ce za a yi masa bulala ɗari ne wato haddin wanda ya zina kenan yana da mata ko abinan bahi da mata wasu ka ce za a masa tamanin wasu ka ce za a yi masa bulala arba'in haddin mai kazafi da dai shauransu to wannan duk yana daga cikin saɓanin malamai ala ayi halin dai za a tsutsuge shi bulali wannan ya danganta daga sarki ko gwamna ko kuma mai hukunci a garin wannan irin hukunci ya yanke akan cewa a yi wa wannan mutum ko kuma a yi masa wannan hukunci da haka malamai suka ce dai wanda ya zagi wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to wannan bulali ne akan sa baki sa ba wallahu ta'ala a'lam wannan ijma'i an hakaito shi kuma yana dauke dangane da abin da malaman farko suka tafi a kai daga cikin sahabbai da tabi'ai cewa haka duk mutumin da ya wato kokarin sukar wata daraja ko wata kima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko zaginsa to a kashe shi idan musulmi ne kashe shi kai tsaye za a yi to haka nan kuma al'imamu wato abubakar al-qadi al-qadi iyab Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna yake cewa malamai sun haɗu akan wanda ya tauye wani daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misali mutum ya yi kamar idan kasashe na kafirai arna da suke yin katun din annabi muhammadu kaga wannan ba kalma ce ta zagi kai tsaye ba amma nakasta manzan allah ne da tauye shi da wulakanta shi to wannan duk wanda aka samu ko a facebook ko a twitter ko a tiktok ko ya boys ya faɗi wata magana da take nuna nakasu ga manzan allah da tawaya ga manzan allah ko ya zana wani katun ya wani rubutu da yake nuna haka wajibi ne hukuma ta kama shi ta yanka shi wannan ka'ida ce ta malaman musulunci da suka tafi akan haka cewa duk wanda ya nakasta wani abu na manzan Allah dole ne a kashe shi to haka imam ishaq dan rawiya abin akan abin da ya tafi kenan haka nan malamai suka haɗu akan haka cewa lalle lalle wannan shine hukuncin wannan mutumin in kuma wato kafiri ne wanda yake zimmi wato wanda yake kafiri ne ba na amana to shi ma wannan malamai suka ce za a kashe shi hakanan in ya tauye masa wani daraja ko kima ko martaba shi ma wannan za a kashe shi kuma za a masa uquba wanda za ta kai ga ainihin wato kashe shi to haka kuma wannan hukuncin da yanzu muke faɗa malamai suka ce duk wanda ya shakka akan cewa wanda ya zagi annabi ko kuma ya tauye wani haƙƙi na manzan Allah ko kuma ya nakasta wata daraja ta manzan Allah ko ya zana surarsa ya yi katun ɗinsa ya faɗi maganganu ko kuma ya hau kan wani profile ko wani abu ya yi wasu abubuwan da zai zamanto tawaya ne ko ya sa a status ɗinsa ko ya shiga wani group da suke ya faɗi wata magana kamar yadda aka samu wata la'ananniya Allah ya ƙara tsine mata albarka Debora ta shiga wani guruf ta zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sojojin annabi Muhammadu suka yanka ta to kamar haka in aka samu irin wannan lallai wajibi ne a kashe kowane ne wannan mutum inda aka samu wannan Allah ya sauwaƙe Allah ya yaye mu Allah kuma ya kiyaye mu daga shiga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce idan an tankada wannan maganganu aka rere su cewa dai to musulmi idan ya zagi manzon Allah kai tsaye kashe shi za a yi babu sabani akan haka to haka nan kuma imamu abin da mazhabobin malaman nan guda hudu da muka ambata imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal imamu abu hanifa da kuma imamu maliku haka duk suka tafi akai da wasu daga cikin manya-manyan malamai kuma mun hakaito daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana mun faɗi ishaqu dan rawiya suka ce idan kuma zimmi ne to za a kashe shi amma mazhabar imamu maliku ita ta bada wannan fatawa da kuma fatawar malaman madina sauran waɗanda suke ba mazhabar ba suka ce to ai dama shi wanda yake kafiri ai bai san darajar manzon Allah ba bai san kimarsa ba da haka ai masa wani hukunci daban ba kisa ba amma magana mafi inganci shine shi ma kashe ki za a yi kai alqadi iyar jama'a ya ce ko mahaukaci ne ya zagi manzon Allah sai an masa tajriba kafin a yanke hukuncin kashe shi ko bashi kaga dai mahaukaci dai ai alƙaluma sun sauka akan shi ko domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rufi alqalamu an salatin ko an salafatin an ɗage alƙalmar rubutun alheri ma'ana rubutun zunubi ko laifi akan mutum uku daga ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almajnunu hatta ya fiƙa mahaukaci har sai ya warke duk abin da ya ba za a kama shi ba amma wallahi alqadi ya ce ko mahaukaci ne ya zagi manzan Allah ya ce to sai an jarraba shi sai an gwada shi sai a zo da garwahi da dabino sai a ce ɗauki ɗaya an gane magana da ku idan ya kai hannu ya ɗauki garwashi ya ƙone ya jefar ya daka tsalle a ce a lalle wannan mahaukaci ne da gaske ba ka iya bambanta tsakanin garwashi da dabino ina fata an fahimta amma in aka zo masa da garwashi da dabino ya sa hannu ya sungumi dabino to sai a yi yamma da shi haka alkazi iyar ya faɗa sai a yamma da shi kawai ai kun gane yamman ai ko to madalla haka yace sai ko kuma a hura wuta a ce je ka shiga ciki har ya rugo da gudu sai ya zo sai ya ji tururin wuta ce kai wuta ce ba aka ce oke ka iya gane zafin wuta amma baka san darajar manzon Allah ba suka ce shi ma kashe shi za a yi to jama'a idan mahaukaci malamai suna tattaunawa akan akwai yiwuwar a kashe shi idan ya taba mutuncin manzon Allah to ina ga wanda yana da hankalin cin tuwo yana da hankalin shiga ɗaki ya kwanta ya lullubi idan ana sanyi yana da hankalin ba zai sha guba ta kashe shi ba yana da hankalin in yana jin yunwa ya ci abinci ya zagi manzan Allah saboda wai kawai shi kafiri ne a bar shi da haka wasu malamai suka ce ba za a bar shi ba amma a wasu malamai sun ce za a iya ainihin wato bari shi wallahu ta'ala a'lam malamai suka ce ayar da ta tabbatar da wannan hukunci shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba da Allah yake cewa ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna taka tsantsan suna cikin firgici suna cikin razani da tashin hankalin kada wata sura ta saukafa ta bayyana irin munafurcin da ke cikin zukatansu saboda izgilanci da cin mutuncin da suke wa addinin Allah da suke wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya ce qul istahzi'u ka ce musu su je su ta wannan izgilanci ga Allah da manzansa inna Allah mukhrijum ma tahdaru Allah madaukakin sarki zai fito da abin da kuke takatsantsan faruwar shi ko kuke tsoron faruwar shi ko kuke jin ɗarɗar a cikin zuciyar ku ba kwa so ya zo ya faru wannan abu saboda haka Allah zai fitar da shi sai Allah madaukakin sarki ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai ce la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum yace yanzu Allah kenan da manzansa da alkur'ani da muminai da addinin musulunci kuke wa izgilanci kuke zagi kuke aibantawa Allah ce kar ku kawo wani uzuri kar ku faɗa wa Allah wani dalili ko wani uzuri da zai sa a yafe muku kad kafartum ba da imani kun kun kafirce bayan da kuna musulunci saboda haka wannan hukuncin su kai tsaye kisa ne based on wannan aya dalili na biyu shine hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dangane da wani makaho da muka baku labari kan cewa wannan makaho yana da wata baiwa kullum da daddare sai ta tashi ta dinga zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kullum da daddare kullum yana kiranta yana mata nasiha yana nuna mata baya jin daɗin kalmomin da take yi ta yi taka tsantsan ta bar wannan abu amma wannan munafuka ta ita daina wata rana da abin ya murɗe shi ta tahi tana ta zunduma ashar tana ta zage-zage sai wannan makaho ya tahi ya lalibi mirwal kamar ka ce wani ainihin wato dan buda ko wani karfe mai tsini ya je ya caka a kan cikin wannan yarinya ko wannan baiwa a cikin wata ruwaya ma an ce da tsohon ciki dalilin wannan suka ya sa ta haife ɗan ta jike da jini sharkaf kuma ta mutu to da asuba bayan an idar da sallah sai labari ya fara bazuwa cewa fa an kashe wata mata a gidan wani abin da ya sa mutane ba su yi gaggawar ɗora masa laifin kisan ba saboda makaho ne da haka suna ganin kamar ba shi ba ne wani ne ya shigo ya wannan ta'addanci ko wani a makamancin haka to har labari ya kai gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa fa ga abin da ya faru a gidan wani manzo Allah ya tara sahabban shi yace ina hada ku da Allah ku gaya mun waye ne ya kashe wannan baiwar Allah kamar yanzu nan kuna tare hakan nan yadda muke tare a nan sai makahon nan ya taso daga dungun masallaci ya takhatta riqaban nas yana tsallaka wuyayen mutane hatta jalasa baina ya dai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har san da ya zo ya zauna gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni na kashe ta ya ce kai ka kashe ta ya ce ni na kashe ta manzo Allah ya ce me ya faru ya ce ya rasulullahi wannan yarinya baiwa ta ce ya ce kai tana daga cikin ma mafi soyuwar mata a gurina ina son ta sosai ina jinta a jikina to amma matsalar da muka samu da ita shine kullum sai ta zage ka kullum sai ta faɗa ma bakar magana kullum sai ta aibanta ka nayi nayi nayi da ita ta ki ta daina nayi nayi nayi da ita ta ki ta daina to shine yau ne kuma naji ba zan iya na haƙura in zauna da mutumin da ke zagin ka ba don haka na tashi na sa dan buda na soke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai miƙe tsaye yace ishhadu ku shaida ya ku sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa inna damaha qad hadara ko zahaba hadaran jininta ya tafi a banza ba abin da zai biyo baya wallahi yace tashi ka tafi abin ka Allah ya maka albarka wannan shine kawai babu wani mutum ko wane ne shi ko mai daraja shi ko kima shi ko martaba shi wallahi tallahi ko babanka ne zagi manzon Allah hukuncin sa kisa ne domin annabi Muhammadu ya fi iyayen mu san mu ya fi uwayenmu san mu manzan Allah ya fi son ka sama da ubanka ya fi son ka sama da uwarka haka alfazazi ya faɗa a cikin igiriniya ya ce fabil abi ahana wa bil ummi arhamu annabi ya fi uwarka ƙaunarka ya fi babanka sonka ya fi tausayin ka sama ka duba tausayi irin na mahaifiya jama'a ka duba so da ƙauna irin na uwa to annabi ya fi mahaifiyarka ƙaunarka da sonka da son alheri gare ka haka Allah ya nassarta wannan ya kuma bayyana mana a cikin alkur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan shine annabi Muhammad hadha rasulullah wannan shine manzon Allah dan haka yafi kowa kaunarka kuma yafi kowa daraja in kulubin mahaifiyarka da babanka saboda haka in kai dan arziki ne ko uwarka ce ta zagi manzon Allah babu kai babu ita wannan shine ka'idar musulunci jama'a akwai sahabbai wanda ba lokaci da mun kawo kissohin su akwai wanda uwar shi ta sa shi a gaba ta ce wallahi sai ya bar addinin annabi Muhammad ya zazzage shi sannan sihiriya yace shi kuma ya rantse da Allah sai dai ta mutu da bakin ciki amma wallahi ba zai zagi manzo Allah ko ba zai fita addinin sa ba zai zagi annabi ba ba zai fita addinin ba sanda kai kwana da kwanaki ba ta cin abinci a rana ta ƙarshe kusan rana na hudu ko na biyar tana furburwa za ta mutu ta ƙi ta abinci wai sai ya fita daga addinin Allah kuma sai ya ci mutuncin manzon Allah sai zai same ta yace mama tace na yace na rantse da Allah idan da a ce rai guda ɗari Allah ya saka miki a cikin kirjinki sahabin annabi Muhammadu ne a ce rayuka guda ɗari Allah ya saka miki a cikin kirjinki yace a nuna mun su ɗaya bayan ɗaya Allah yana zare su suna fita ya ce wallahi guda casa'in da tara za su fita na ƙarshen ma ina kallonsa zai fita in dai sai na zagi manzan Allah na fita addinin sa ranar da Allah ya dai bar duniya amma ba zan yi ba ta ce yaro haka ne ya ce kwarai da gaske ta ce ina kwanan tuwan nan aka ce ga hitan ta ce a ɗuma ma a miko min shi ta ce abin naku ya fi ƙarfi na nima kwarai da gaske ta ce haka ne ya ce kwarai da gaske ta ce a nemo mata abinci ta haƙura sayyidina abubakar jama'a Allah ya ƙara wa abubakar yarda abubakar babu mu- sahabi mai daraja bayan annabi muhammadu kam al'ummar manzan Allah da ya rayu da su ba mai daraja irin shi amma akwai mahaifinsa kafin mahaifin ya musulunta ya gaya wa manzan Allah wata magana abubakar ya zo ya zauna kusa da shi sanda ya sace shi ya ɗan hankalinsa ya ɗan ma'ana ya ɗan gusar da tunaninsa wallahi abubakar ya ɗaga hannu ya kwashe shi da mari mari da ka sani mahaifinsa ne ya zabge shi da mari ya ce abubakar ni kamara ya ce kuma zan ƙara duk ranar da ka sake zagin manzan Allah wannan da tijo da ya sauke hannunsa sai ya ce ina wane da wane ya cira ce ko kai na gurin manzan Allah zan musulunta ya ce abubakar bai taɓa min kallon banza ba bai taɓa hararata ba bai taɓa gaya min bakar magana ba bai taɓa yin ban taɓa saka abubakar yayi ba amma akan annabi ya maran ni na san wallahi in ba addini ba ba wanda ya isa ya sa abubakar ya haka ko kai ne in karba addinin musulunci da haka aka ɗauke shi aka kai gurin manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah irin waɗannan kissoshi suna nan da yawa cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka fifita komai suka fifita rayuwar annabi da darajarsa da kimarsa da addininsa da ƙur'aninsa da mutuncinsa akan duk abin da suka mallaka a duniya inkuludin iyayen da suka haife su amma ni da kai yanzu saboda tsabar mun ɗauki wannan bawan Allah ba a bakin komai ba za a yi masa duk abin da aka ga dama mu ja bakin mu mai shiru harkar gaban mu ne kawai a gaban mu to wannan hallaka ce saboda haka muna jan hankalin jama'a da cewa an da yanke wa Abdul Jabbar hukunci karshen wannan hudubobi kenan yau zan rufe da wannan magana muna addu'a wannan hukunci Allah ya nuna mana lokacin zartar da shi wannan shine fatan da muke yi kada Allah ya kawo wata munafukar gwamnati a kano wanda za ta zo ta hana ruwa gudu wajen zartar da wannan hukunci kai shi kansa gwamnan yanzu fatan da muke allah ya sa kafin ya sauka ya zartar da wannan hukunci wannan shine zai ja hankalin mawakan banza da suke wake-wake suna zagin allah suna zagin manzan allah da waɗanda suke ɗauke da wasu aƙidu na banza wanda suke amfani da su wajen cin mutuncin manzan allah saboda haka lallai ilalla muna goyon bayan wannan hukunci kuma muna addu'a ga duk wanda suka taimaka aka kai ga wannan matsaya Allah ya haɗa mu da su a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin jannatul firdausi waɗanda duk suka ji daɗin wannan hukunci su ma Allah ya haɗa da su wanda ba su ji daɗi ba fa Allah ya shirye su to Allah ya shirye su eh Allah ya shirye su domin wannan ba karamin sharri bane a ce a zagi annabi a yanke wanda yayi wannan abun hukunci kai kuma kana jin haushi ka binciki imaninka wallahi ka binciki imaninka fafattish imanak ka bincika imaninka yayin da aka ce an taba mutuncin wanda ya taba mutuncin manzan Allah kai kuma kana jin haushin haka wallahi ka binciki kai waye akwai matsala a zuciyarka wallahi saboda haka muna addu'a Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa azabtar nan hukunci Allah madaukakin sarki ya matsa bakunan masu cin mutuncin manzan Allah ya Allah Allah maɗaukakin sarki kar ka ci gaba da ba da dama ana zagin manzan Allah ana zagin Qur'ani ana zagin Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗauki rayuwar mu akan imani ya Allah kalmar da duk za ta fita a bakin mu ko bisa kuskure ne wanda za ta bayi zuwa ga taɓa mutuncin annabi ya Allah lokacin da muka zo furta ta ka sarkafe harshen mu ya Allah ka nannaɗe bakin mu kar ka ba mu damar faɗin ta ko bisa kuskure ne ya Allah in kuma mun yi ta bisa kuskure ba mu sani ba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana baki daya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya yan uwa an daga zabe to muna addu'a Allah ya sa wannan daga zaben ya zama alheri ga al'ummar wannan kasa gaba daya musamman al'ummar musulmi muna addu'a Allah ya sa wannan dagawar ta zama mana alheri gaba daya saboda haka a kwantar da hankali a yi hakuri a jira ranar asabar rana ita gobe za a yi wannan zaɓe insha Allahu ta'ala ba ma fatan a ƙara ɗaga shi amma muna fata Allah sa ɗagawar ta zama mana alheri gaba ɗaya babu abin da zan ce sai sati mai zuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد yan uwa kafin mu rufe da addu'a akwai kun san muna gudanar da tafsiri a wannan masallaci da wasu aikace-aikace na ramadan wanda suka shafi tafsirin mata tafsirin maza tahajjud da kuma ainihin wato abin da ya shafi a tarawihi da abubuwa dai da yawa waɗanda programs ne muke gabatarwa masu yawa a wannan masallaci to duk lokacin da ramadan ya zo muna ɗan yin wasu renovating haka su fi kunmu mu ɗan gyaggyara su banɗakan mu sa a kwashe su a gyaggyara su a share su da sauran aikace aikace da suka shafi harkokinmu na social media da dai sauran wasu abubuwa don haka za mu nemi gagarumin taimako a halin yanzu domin yin wannan aiki da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa sannan kuma idan mun idar da sallah kwamanda na hizba zai karanta akawun nambar mutum da yanzu cash policy ya ja mana matsala allah ya sauwaƙe allah ya yi mana za a karanta akawun nambar mu domin wanda suka ji suka ɗauka su saka su domin gabatar da waɗannan ayyuka muna addu'a Allah ya sa mai wannan azumi lafiya mu kuma gama lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu duk masu bukatu na alheri da suka rubuto da wanda ba su rubuto ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka yaye wa kowa matsalarsa da damuwarsa Allah ka sa ai wannan zaɓuɓɓuka lafiya a kuma gama su lafiya Allah kuma ka zaɓa mana gwamnoni na kirki ba munafukan gwamnoni wanda za su je su haɗa kai da federal ta dinga cutar da al'umma ba Allah ka zaɓar mana da gwamnoni na kirki gwamnoni musulmi masu son addini masu son musulunci sannan muna kira har ilau ga mutanen jihar Taraba ba zan sauka a nan ba sai na yi magana akan jihar Taraba jihar Taraba ku ji tsoron Allah ku ne mafiya yawa musulmi a wannan guri amma kuna da matsala wajen ku haɗa kanku ku yi wanda yake musulmi ɗan uwanku wanda yake son jihar ku yake son taimakon ku na ga malamai bila adadi dr jala jalungu har kuka yi jama'a saboda shi ya san takaicin da suke gani a cikin wannan jiha kuka ya zubar da hawayensa akan mimbari ba sau ɗaya ba sau biyu ba a don ko ba saboda bala'in da suke gani na kafirai da arna a wannan jiha saboda haka mutanen jihar taraba wallahi ku ji tsoron allah zan yi magana a kanku musamman sati mai zuwa amma yanzu ina isar muku da wannan sakon ne la'alli la alqakum ba'ada hadhihi alkhutba ta iya yiwa ba zan gamu da ku bayan wannan khutbar da na gabatar da haka gara na isar da wannan sakon zuwa gare ku ku ji tsoron Allah ku ajiye duk wani bambanci ku ajiye duk wata munafukar jam'iyya ku ajiye duk wani mugu da azzalimi ku ajiye duk wani arne mutumin banza da ya zo suka haɗa kai domin su ƙara samun nasara akan ku su ci gaba da danne ku wallahi ku ji tsoron Allah ku zo ku haɗa kai ku zaɓi ɗan uwanku musulmi wannan ƙarar muke faɗarta babu dungu a cikinta ku sani cewa wallahi in kuka bari musulunci ya ji kunya kuka bari addini ya ji kunya kuka bari aka yi wa musulunci dariya na rantse da Allah sai Allah ya tambayi kowanne daga cikinku yanayin da kuke ciki yanayi ne mai muni ka fifita lahirarka da addininka akan abin da ya shafi mas'alar duniyarka mas'alar duniya wallahi ko kai siyasa ko baka siyasa ba Allah zai iya baka ita amma mas'alar lahira wallahi sai kayi addini sannan Allah zai baka sai kayi addini Allah zai baka kuma ko me ya taso ka dinga kula da waɗanda suke mutanenka ne addininka suke goyon baya wannan shine jan hankalin da muke yi wa wato mutanen Taraba sannan duk wata jiha duk wata jiha a Najeriya ba mu ware kowace ce ba wanda arnin jihar suke nuna kyama ga wannan ɗan takarar to muna jan hankalin musulmin wannan gari wallahi ku ji tsoron Allah wanda kafirai suka haɗa kai suke nema sai sun ga bayan shi saboda kafirci kowace jiha ce a Najeriya muna jan hankalin mutanen wannan jiha su ji tsoron Allah su tabbatar da abin da zai fusata kafirai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa su dinnan ruhama ubainahu suna tausayin junansu amma kuma suna fusata arna da kafirai to ka zamanto cikin waɗanda suke fusata arna da kafirai wallahi in ka zamanto cikin waɗanda suke farantawa arna to zaka je kai jawabi a ranar lahira wannan shine gaskiyar magana ko baka isa ka hada nan faɗa ba wallahi baka isa ka hada nan faɗa ba addini muke yi kuma addinin muke karkata gare shi a duk abin da ya taso mana a rayuwarmu kuma fatan mu ko akan mimbarin nan muka sauka Allah dauke mu akan addini wallahi ba mu yi asara ba duniyar mu da lahirar mu wallahi amma idan muka yi fada akan wani ko akan wata ko akan wani bangarenci ko akan wani kabilanci to mu mun sani cewa idan mun mutu akan wannan ko wata matsala ta same mu akan wannan wallahi in mun je lahira babu jawabin da zamu yi wa Allah saboda haka mutanen Taraba ku ji tsoron Allah akwai mutanen Nasarawa su ma zan zo kansu insha Allah ta'ala kuma akwai kalubale mai girma a gaban ku ai wallahi babu yadda za ka yi addini ya riga ya shiga cikin al'amarin ƙasar nan kuma idan kai ba addinin ma za ka yi ba to ka sani dai su addinin su suke yi kuma duk wata kafa da za su yi su daga addinin su su nuna cewa suna goyon bayan nasu to za su yi wannan iyakacin karfin su sun barka kai da hayaniyar ba a baka kaza ba ba a yi ma kaza ba ba a baka kaza ba sun barka da wannan kuma ko ka samu ko kar ka samu dai dole ranar da Allah ya kaddara wani zai ci zaɓe dole zai ci kuma za a rantsar da shi amma idan kai abin da ka san ko a lahira kana da jawabi wallahi kowane ne ya nasara baka da matsala baka da matsala ka tsira a gurin Allah Allah ka tsiratar da mu da imanin mu ya Allah kar ka sa imanin mu ya rawa akan duk wata matsala da ta taso mana a rayuwar mu ya Allah ya Allah kar ka fifita mana duniya a cikin zukatan mu ya Allah Allah ka fifita mana addinin mu da zagi da yarfe da ƙananan maganganu da duk abin da zaka faɗa ka je ka faɗa wallahi tallahi ba ma tsoron kowa in ba Allah ba duk abin da baka faɗa ka ma jima baka faɗa ba ai ka je ka faɗa wallahi Allah ya sa mu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة